الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha hudu ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu ɗaura a yadda muka tsaya a karatunmu na jiya cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu suratun nisa'i aya na casa'in da nawa aya na casa'in da hudu ko za mu tashi aya na casa'in da biyar kenan idan ba mu manta ba wato muna karanta ayoyin da Allah Ubangiji yake bayani akan wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya da kafafuwansu kuma su tsaya da jarumta da juriya domin toshe kafan da kafirai da su samu dama a kansu wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun kar ku yi wasa kar ku yi sako sako ku yi rauni fi ibtigha'il qaumi wajen bidan waɗannan mutane kafirai shine abinda muka karanta Allah Ubangiji yana ƙarfafa sahabban annabi ne washe garin Uhudu su bi sawun kafirai, wala ta hinu fiftigha'il qaw wato su raka su a maimakon su koma suna tunanin cewa sun kora sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama to su koma suna jin cewa sahabban annabi su suka raka su har ƙuryan gari suka fita daga garin wala ta hinu fiftigha'il qaumi kar ku yi rauni wajen biɗan waɗannan mutane kafirai in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna idan kun zamo kuna jin raɗaɗi da na miki da jin ciwo da wahalan yaki fa innahum su ma kafirai ɗin yalamuna suna jin raɗaɗi da miki da cututtuka da suka faru da shi a fagen yaki wa tarjuna min Allahi ma la yarjun ko kuma kuna biɗan abin da su ba su biɗa shine ko kuna biɗan lada a gurin Allah kuna kwaɗayin lada kuna tsammanin lada amma su kuma ba su da lada allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance gwani ne kuma Allah ya kasance masani ne da komai da komai na'am إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الله أبنجي ينا فلا ومنزل الله a wannan aya akwai matuƙa wajen girmama manzan Allah da Allah ya ce inna anzalna ilaikal kitaba mu muka saukar maka da alkur'ani ya rasulullah litahkuma bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka imma ya zamo bima araka Allah da abinda Allah ya saukar maka na wahayi imma bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka cikin ra'ayinka da tunaninka dalilin saukan wannan aya a madina da akwai wani mutum da ake kiransa abu tu'ma a ibn ubairik wasu kuma sun ce sunansa bashir wasu sun ce sunansa bishir amma dai an ce wato 'ya'yan wani famili ne 'ya'yan kabila ɗaya ne a cikinsu akwai bashiru akwai bishiru akwai mubashir sannan shi kuma akwai tu'uma ibn ubairik ɗin wanda dalilinsa aka saukar da wannan aya ya yi sata shi tu'umatu ibn ubairik ya yi sata ya saci wato ya saci wato takobi na wani a cikin buhu na gari da ya sata sai ya bayar ajiya a hannun wani bayahudi bayahudan da ya tashi zai tafi gida yana tafiya buhun garin yana ɓule shi kuma takwabin ya ɓula garin yana ta zuba yana ta zuba sai washe gari aka rasa aka ga an yi sata sai aka yi ta bin wannan gurbin garin aka yi ta bin gurbin garin sai take da gidan ba yahudi din sai aka ce shi ya yi sata sai ce ba ni na yi sata ba wane ne ya bani ajiya shi kuma tu'ma sai ya ce shi dai allan baran bai san da labarin wannan kaya ba shi bai saci wannan kaya ba shi kenan sai kabilan tu'ma sai suka taru da bishiru da bashiru da mubashir da sauransu sai suka zo gurin manzan Allah suna hura magana akan lallai manzan Allah ya yi maza maza ya yanke hukuncin yanke hannu ga wannan ba Yahuda. wannan bayahudan ya kalama dan uwan musata ne bayan da za a yi bayahude makiyin musulunci ya zo ya kalama dan uwanmu musulmi sata dan uwanmu ya rasulullahi kai maza maza ka yanke hukunci a kansa suna hura wuta akan a yi maza maza a dau mataki bayan sun san dan uwansu barawo ne su kansu sun sani amma sai suna son su yi amfani da wane musulmi ne wane kuma ba musulmi bane don haka kawai ko da za a cutar da wani a zantar da hukunci a kansa wannan aya yana daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin musulunci adalci irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zauna suna ta ƙoƙarin a zantar da hukuncin yanke hannu a kan shi wannan ba yahude sai ga aya ya zo daga gurin allah allah yana ba ma manzan allah labarin cewa wannan ba yahudan ba shi ya yi satan ba umatu ibn ubairik shine ya yi satan إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يا رسول الله مومك سوكر مكة دا القرآن بالحق دا غزكية لتحكم بين الناس دومين كي هكنتي سكان متاني بما أراك الله دا بين دا الله ينونا مكة ولا تكن للخائنين خصيما يا رسول الله كرك زمومي بويا بايا ما سحائنتي خائني waɗannan su ne bishiru da bashiru ɗin da mubashir ɗin da asiru gunu urwa wanda su ne ‘yan uwan ɗu'umatubnu ubairi da suke son azantar da hukunci a kan bayahude wanda wannan bayahudan ba shi ne ya yi satan ba to a nan za mu ga cewa addinin musulunci bai zalunci kowa ba kuma baya zaluntan kowa babu ruwansa da wane ɗan wane ne wane kuma ba ɗan wane ba ne addinin musulunci mai kan uwa da wabi ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mu muka halice ku daga mace da namiji muka saka ku wato ƙasa ƙasa ƙabilu ƙabilu lita'arafu domin ku samu sanayya da junanku inna akramakum indallahi atqakum ba wani wanda ya fi wani daraja a gun Allah sai wanda ya fi tsoron Allah kaga dai ba yahudan nan ba musulmi ba ne yahudawa suna daga cikin masu tsananin gaba da musulunci latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda aka Allah ubangiji ya faɗa mana da aka samu mafi tsananin gaba da muminai sune yahudawa amma wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina allazina qalu inna nasara Allah ya ce za ka samu wanda suka fi soyayya ga musulmai suka fi kusanci da musulmai su ne wanda suka ce mu nasara ne mu nasara ne ma'ana kirista sun fi soyayya ga musulmi amma an ce wannan ayan ta sauka ne akan abdullahi ibn salam amma dukkanin kafirai suna kin musulmi dukkanin kafirai suna kin musulmi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taba yarda da mutum ba sai dai mutum ya bi addinin su sai dai mutum ya yarda da su amma idan mutum bai yarda da su ba ba su yi imani da shi ba shi yasa wannan ayan na wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara ta sauka ne akan Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam kuma ɗaya ne daga cikin wanda suna addinin Nasara suka musulunta suka zamo daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to anan ga irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah Ubangiji ya nuna masa ilimi wanda ba a san wannan ilimin ba kaga wannan yana cikin babin ilimin abin da ba a sani ba Allah ya wahaita wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa suna ɗaga hankalinsu idan an ce annabi ya san gaibu sai su ce to ai ba gaibu bane tun da sanar da shi aka yi amma ai mu a gurin mu gaibu ne idan a gurin Allah ba gaibu bane mu a gurin mu gaibu ne ba dan manzon Allah ya faɗa ba a ina da mu sani babu a yanda za mu sani kuma gaibu da ake ce manzon Allah ya san gaibu ya san gaibu ba ana nufin shi ya leko gaibun ya sanar da kansa ba Allah shi ya sanar da shi gaibu kuma a haƙƙin mu mu gaibu ne tunda mu ba mu sani ba a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ilimi ne ya samu daga gurin Allah ta'ala shine na ji wani yana cewa a nuna masa guri ɗaya yanda ya tabbata annabi ya san gaibu ko guri ɗaya yanda ya tabbata wani salihi ya san gaibu ya zo a nuna masa waje ya fi dubu ma ba guri ɗaya ba karatunsa bai kai gurin ba jahili ne jahili ne jahili ne zai faɗi wannan magana abubuwa nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari na gaibobi kuma Allah shi ya ce ya tsinka yadda annabi wani shashi na gaibun ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول Allah bai bayyana gaibin sama wani sai abin da ya yardar da shi ga wani manzo daga cikin annabawansa abubuwa nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aka tarar da wannan abun haka ne kuma mu ba mu san haka ba sahabban ma ba su sani ba ai tun da sahabbai ba su sani ba gaibu ne a gurin su kai ne ka ɗauki kawai gaibun tun da sanar da manzon Allah aka yi kenan bai zama gaibu ba aka sanar da shi gaibu fa shine duk abin da ya ɓuya maka shi yasa gaibun akwai mutlak akwai kuma nisbi akwai gaibi mutlaki akwai kuma gaibi nisbi muqayyadi gaibi mutlaki shine gaibi wanda Allah ubangiji wato ordinary wanda abin da wani bai sani ba kai ka sani wani bai san kaza ba ni na sani kuma gaibin nan yana nan gwargwadon khariki na al'ada da mutum yake kai imma mutum ya san gaibi ta hanyar irhasatu imma ya san gaibi ta hanyar karamatu imma ya san gaibi ta hanyar ma'unatu imma ya san gaibi ta hanyar mu'jizatu imma ya san gaibi ta hanyar alistidraj ko mahunat duka ya san gaibi ta hanyar karama kamar sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ba da labarin abinda matansa da ta haifa kafin ta haifi ɗan ce wance ga kaza da zan bar muku da ke da ‘yar uwanki wance da ɗan uwanki wane sai da aisha ta ce waye ‘yar uwata na san wane dai amma ban san ‘yar uwata kaza da kace ba ce wance ku yanga ta mace ce a cikinta idan da ta aifa za ta aifi mace ne wance mace za ta aifa yaya aka yi ya sani wannan gaibu ne ta hanyar mene ta hanyar karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mu'jiza ya ba da labarai da yawa amma ibn yasir ko ko huzaifa ibn yaman ya ce akwai ranar da manzon Allah ya fito ya hau mimbari daga safiya zuwa fadin rana sai da ya ba da labarin duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har karshen duniya ya ce alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ga annabi isa nan Allah yana faɗa mana wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum ku zo zan ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuka ajiye a gidajenku kana zuwa zai ce kai kaza da kaza sun tali buhun kaza kaza ne a gidanka da kaza da kaza da kaza duk wannan ilimi ne Allah ya sanar da su ba wasu suka sanar da su wannan ba ba su suka sanar da kansu haka ba to wannan wani abu ne a ɓoye Allah ya sanar da manzon Allah su waɗancan suna Allah Allah suna ƙoƙarin su saka manzan Allah ko ka su ba da shawarin annabi ya yanke hukunci ma shi wancan bai hude wanda ba shi ya yi sata ba a haƙi an ɗauka ne an ba shi ajiya suna son su kubuɗar da ɗan uwansu Tu'umatu ibn Ubairik sai ga aya ya zo ya ayyuha inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mu muka saukar maka littafi da gaskiya alqur'ani kenan litahkuma bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka wannan shine adalci ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ko aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan fallahu aula bihima haka Allah yace ku zamanto shuhada'a shuhada'a lillahi wannan wanda yake cikin suratu suratu wannan a cikin suratul nisa'i yake shuhada'a bil qisti ko ko wancan kuma shuhada a lillahi yana cikin suratul ma'ida ya ayyuha allazina amanu kunu shuhada a lillahi ko kunu qawwamin bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin ko wancan kuma kunu qawwamin bil qisti ko billahi shuhada bil qisti wanda yake cikin suratul ma'ida wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa ku zamo masu tsayuwa da gaskiya kar gaba da mutane ya sa ku ƙi musu adalci ko da iyayenku ne da ‘yan uwanku da danginku suka yi wani abu to kar ku ɓoye sabila da ‘yan uwanku ne da danginku ku ce za mu rufe asirin namu mu tona asirin na wani duk ko da mahaifinka ne ya yi zalunci to ka faɗi cewa ya yi zalunci ko mahaifiyarka ne ta yi zalunci ka faɗi cewa ta yi zalunci ko ɗanka ne ya yi zalunci ka faɗi cewa ya yi zalunci kar ya zamanto laifin na wani shine laifi laifin naka ba laifi bane kamar yadda wannan shine waƙi inda muke rayuwa a ciki waƙi inda muke rayuwa a ciki dan kawai tsakaninka da mutum babu jituwa ka masa yarfe ka masa kage ka masa kazafi ka kirkira abin da bai yi ba ka kawwala ka yaɗa kila wakalar da zargi da zato a kansa wanda ko sabanin fahimta na addini nan nan kusa za ka ga sabanin fahimta kake da shi da wani amma ba za ka iya masa adalci akan gaskiya ba ba za ka iya masa adalci akan abin da kai da kanka ka san gaskiya wannan ba haka yake ba ba za ka iya masa adalci akan haka duk yanda mutum ya kai misali da kin Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai isa ya ce Sheikh Dahiru ba masanin Alkur'ani bane bai isa ya faɗa ba bai isa ya ce shek ɗahiru ba masoyin manzan Allah ba ne bai isa ya faɗa ba duk yanda mutum ya kai ga kin shekul islam shehu ibrahim bai isa ya ce ba masoyin annabi ba ne ba zai faɗa ba idan ya faɗa shi ma ya san da yi kansa adalci ba kuma duk yanda mutum ya kai ga kin yan ɗariƙa bai isa ya ce ba masu zikiri ba ne amma rashin adalci zai sa mutum ya rufe idansa ka ji mutum ya ce maka zakir ma duk wani zakir ma mahaukaci ne ko shi ne babban mahaukaci tunda zakiri shi haukansa akan Allah yake kai kuma haukanka akan duniya kake yi haukanka akan duniya kake idan aka ji kana baloko ko kana fada kana rigima da gwamna dole sai a baka fili to akan wani abu ne na duniya akan wani abu ne na duniya shi yasa su ai, ai gwamnatin ba ma hukaciya bane aka kawai ka zo ka samu shatetan fili cikin gari ka ce a ɗauki filin a baka ba gadan ka ba ba komai ba kawai filin al'umma filin jiha ka ce naka ne ma da ya roƙi gwamnan ya baka ya nemo wani fili a gwaran ya baka ko zai maka amfani amma ba dai a cikin gari haka kawai filin al'umma a ɗauka a baka ba saboda son zuciya to kaga a nan zakiru an ce zakiru mahaukaci ne me yasa zakiru ya zama mahaukaci sabila da yana yana yawan ambatan Allah kuma akwai hadisin da manzon Allah ya ce ku yi ta ambatan Allah sai munafukai sun ce ku mahaukata ne kaga alamar munafiki ya tabbata ga duk wanda ya ce zakiru mahaukaci ne kai da kanka ka ce zakiru me ma'anan zakiru me yawan zikiri ko ka ce kuma mahaukaci ne kaga wannan babu adalci a nan wajen babu imani a nan wajen babu tsoron Allah a nan wajen tsoron Allah babu shi kwata-kwata ba adalci duk wanda kawai tsakaninka da shi akwai sabani na fahimta shi kenan sai ka bata shi ka masa yarfe ka masa kazafi ka masa kage ka ce wannan ka ce wannan ka ce wannan Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan duk yana nuni zuwa ga adala iri na addinin musulunci dan akwai rigima tsakaninka da wani dan siyasa ko rigima tsakanin yan siyasa dan da ka ga yanzu har kirkira ake yi a kirkiru wane da wane da wane su da su kirkiro maganganun ƙarya a kirkiri sunayen ƙarya a facebook domin ana yada wasu abubuwa ta hanyar waɗannan sunaye ɗin na ɓatanci ga mutane haka kawai a maka ƙazafi a maka ƙage a maka yarfe da sauransu Allah ya kiyaye mu wannan ba halin addinin musulunci bane ba halin addinin musulunci bane halin addinin musulunci shine kunu qawwami na bilqis shuhada lillahi walau ala anfusikum ku zamo masu tsayuwa da gaskiya ko da akan kanku ne kai kasan ba kai gaskiya ba ka ce ni ne bana da gaskiya ni ne ban yi daidai ba to wannan shine abin da Allah ya koyar wani lokaci rigima ya haɗa tsakanin wani bayahudi da sahabin manzan Allah rigiman da ta faru shine bayahudan ne zai yi magana sai ya ce wallazi stafa musa alal alami na rantse da ubangijin da ya zaɓi annabi musa a duniya gaba ɗaya sai kawai musulmi ya mare shi kaɗe shi da mari sahabin annabi ya ce a taƙulu haza war rasulu baina azhurina da haka ce wallazi istafa Musa alal alamina ga annabi yana nan ka ce istafa Musa kenan sai rigima ya tace sai da aka zo gurin manzon Allah zala sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya sake fifita tsakanin annabawa kar wani ya sake ce wani annabi ya fi wani annabi amma wallahi annabi Muhammad ya fi annabi Musa wallahi ya fi annabi Isa wallahi ya fi dukkanin annabawa wa kulluhum hadha mafakira wal ula wa ma kal imam al hashimi khisala kowane annabi yana da martabansa da darajarsa amma wallahi ba wanda ya kai annabi muhammadu darajar babu shi zai ce kalla tufaddilu bainal anbiya kar ku fifita tsakanin annabawa saboda mene kar ce ce ku ce ya kai tsakanin musulmi da ba yahude ko musulmi da ba nasare a kai ga ana su'ul adabi a janabin annabawa shi yasa manzon Allah ya ce la tufaddilu bainal anbiya amma gashi da kansa yana ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhra wa ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard wala fakhra wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wannan duka ana ana ana ana da yake faɗa wani abu ne da yake bance shi wanda annabawan duk ba su da shi duk ba su da shi fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha lin-nasi fi zulami to haka adalci tsakanin misali ba za ka kala sharri mai kirista ba sabila da kawai kuna shi ba musulmi bane ka kala sharri ma ba yahudi ba sabida shi ba musulmi bane komai ya faru ka ce yahudawa ne wannan duk ba daidai ba ne ba daidai ba ne duk abinda ka sani na adalci ne adalar addinin musulunci ta nuna maka ka tsaya da gaskiya a ko da yaushe ko a kanka ne ko a kan uwanka ne ko a kan ubanka ne ko a kan yan uwanka ne gabaki ɗaya wannan shine abin da Allah ya umarni da shi da Allah ubangiji ya ce إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله domin ka yi hukunci wa mutane bima araka Allahu da abin da Allah Ubangiji ya nuna maka. Al'imamu al-Qurtubi ya ce, imma bi wahyin au bi nassi, ko ya zamo da wahayi ko ya zamo da nassi, au bi nazarin jarin ala sunanin wahayi, ko da wani hange wanda ya gudana akan sunnan wahayin da aka saba turo maka da shi ya ce wa huwa ya dullu ala annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama iza ra'a shay'an asaba wannan yana nuni akan cewa duk abin da manzon Allah ya gani ya gani daidai da daidai ya gani daidai bai faɗi ba asaba ya yi daidai لأن الله أراه ذلك سبيل الله ubangiji ya nuna masa haka wannan yana nuna maka duk abin da manzon Allah ya faɗa daidai ne duk abin da ya gani daidai ne duk abin da ya hukunta daidai ne shi yasa da aka ɗauko matsala na ijtihadi wasu suka ce annabi yana iya ijtihadi wasu suka ce a'a ijtihadi ya koru a haƙƙin annabi sabila da ijtihadi yakan iya zamowa an yi daidai yakan iya zamowa an yi kuskure a haƙƙin manzan Allah kuma kuskure ya koru wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa baya magana da son rai sai abin da aka wahaita mishi Allah mai ƙarfi shine ya sanar da manzan Allah dogaro da wannan wasu sai suka kore suka ce babu wani maganan ijtihadi a ce manzan Allah yana ijtihadi wani zari'a ne da za a ba da dama ma wanda za su zo suna kuskurantar da annabi kamar yadda muka samu yanzu da yawa sai ya ce maka wai ai annabi sallallahu alaihi sallama yana kuskure a abin da ba wahayi ba ne idan zai faɗi wani abu na ra'ayin kansa wallahi haka na ga wani zindiki mal wani zindiki yana goyon bayan ibnu taimiyya na gan shi yana nan maganarsa yana yawa facebook yana goyon bayan ibnu taimiyya aka ce masa shin annabi na kuskure ko ya kuskure sai ya ce annabi ya ce yana kuskure sai me yasa ya kace yana kuskure ya ce sabila da duk abin da ba wahayi aka masa ba inda ya ra'ayin sai faɗa zai iya kuskure sabila da shi mutum ne kaman kowa sai dan jarida ya ce masa ibnu taymiya fa sai ce ha za la yuqti baya kuskure saboda ai shi yana yanke hukunci ne da alqur'ani da sunna saboda haka shi ba zai yi kuskure ba ka duba rashin imani ai ibnu tamiya shi ya sunnanta musu yace law lam takuni taubatu ko ahabbul a'mali ila Allah lamabtala bizanbi akramal khalqi alaihi ko azamal khalqi alaihi ba dan Allah yana son a tuba ba da bai jarabci annabi da aikata laifi ba inji ibnu tamiya so a gurin sa annabi yana yana hafawat yana kananun kurakurai mu kuma a gurin mu manzon Allah ma'sumi ne baya kuskure ba wani abin da yake yi ba daidai ba tun da Allah ya halicce shi ranar da ya bullo duniya har ran da ya koma ga Allah bai taɓa saɓa ma Allah daidai da ƙwayan zarra ba kuma saɓan Allah bai taɓa faɗowa a zuciyansa ba saboda shi haka Allah Ubangiji ya halicce shi shi yasa wasu suka kore suka ce babu wani maganan a ce na hadi amma wasu suka ce yana hadi a abin da ya shafi lamarin duniya tun da yakan yi shawari da sahabbansa Allah ne ce ya yi shawari ko وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم to wannan shawarin aka ce dalilin shawarin da annabi yake yi an buɗe majal na tunani kenan wato ko da annabi baya nan za ku iya yin al'amari ta hanyar shawari ku yi ijma'i ku fitar da qarar sai aka ce to wannan idan wani abu ya zo na yaƙi annabi yakan tara sahabbansa kamar yakin khandak ko gazwatul ahzab da annabi ya tara sahabbansa ya ce me kuke gani salmanul farisi ya kawo shawarin a tona babban kolbet babban rami wanda zai zamanto ganuwa tsakanin madina da mushrikan makka da sauransu suka ce yana yin ishihadi amma mu a gurin sufaye duk abin da manzon Allah ya yi daidai ne bai taɓa yin wani abu ba daidai ba wani abu wanda ba daidai ba bai taɓa faɗowa a zuciyarsa ba Allah ya ƙara mana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ya ce lita kuma bainan nasi bima araka Allah al-Imam al-Qurtubi ya faɗa cikin al-Jami'u yace wannan yana nuni akan darajar manzan Allah akan duk abin da ya gani daidai ya gani saboda Allah ubangiji yana nuna masa gaskiya a koda yaushe ga hadisin Abdullahi ibn Amr Abdullahi ibn Amr ya ce kuntu aktubu kulla shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uridu hibzahu duk abin da naji daga gun manzon Allah da nake so na haddace ina rubutawa yace fa nahatni quraishin sai quraishawa suka hana ni suka ce ataktubu kulla ma sami'tahu minhu wa huwa basharun yatakallamu fil gadabi war rida ko a abin da yake kama da wannan sai quraishawa suka ce masa karka na rubuta duk abin da ka ji sabila da shi mutum ne yana magana cikin fishi wani lokaci yana magana cikin yadda ya ce fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam he na faɗa ma annabi ga abin da mutane suka ce na bar rubuta duk abin da na ji sabila da wani lokaci yana cikin fishi wani lokaci baya cikin fishi annabi sai ya ce masa uktu ka rubuta annabi sai ya nuna masa harcen sai ya ce wallazi nafsi biyadihi la yakhriju fihi illa illa wato la ya khariju minhu illa haqqun ya nuna harcen sai yace ba abin da yake fitowa daga wannan harcen sai gaskiya duk abin da ka ji daga wannan harcen ka rubuta ban taba furta maganan da ba gaskiya bane ko me ya faɗa daidai ne ko me ya faɗa daidai ne Allah ya kara mana sansa لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يا رسول الله كرك زمومي قويا بايا خائني وإنن خائني سوني yan uwan wato Tu'umatu ibn Ubairik a Bishru da Bashir da Mubashir waɗanda suka zo suna ƙoƙarin azantar da hukunci akan Bayahude wanda ba shine ya saci wannan silke ba ba shine ya saci wannan silke ba wanda ya saci wannan silke a shine Tu'uma dan uwansu amma suka zo suna son a yanke hukunci akan Bayahude na'am واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الله يتي واستغفر الله كان مغفرا الله إن الله للي الله كان غفورا رحيما يا زمومي يوان غافرا كما من يوان جنكي الله مي يوان غافرا ني كما من يوان جنكي wasu sai suka ce wastaghfirullah Allah yana magana ne annabi a kashin kansa ya nemi gafara ya nemi gafara sai suka ce Allah ya ce ya nemi gafara sabila da ya yi kusa ya karkata zuwa ga ra'ayin waɗanda suke ce a zantar da hukunci akan ba Yahudi don haka ya nemi gafara don akan wannan al'imamu tabari ya kawo wannan magana amma ba haka ba ne wastagfirillah ana ce ma annabi ya nemi gafara ne ba don ya yi laifi ba ba laifin da ya yi yaya za a yi Allah Ubangiji ya hukunta shi da abin da ba a masa wahayi ya sani ba kuma ma ai bai yanke hukuncin ba bai yanke hukunci ba yana jira dai tunda Allah shi ya faɗa mana wa ma yantiqu anil hawa baya furci akan san rai in huwa illa wahyun yuha walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin ba zai taɓa ƙirƙiro abin da ba a faɗa ba ya ce an faɗa ba zai taɓa yanke hukuncin da ba haka ba ya ce haka ne saboda haka wastaghfirillah Allah ya ce ma annabi ya nemi gafara ne sabila da Allah yana son manzan Allah ba Allah shi ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina ba Allah yana son masu tuba to tunda Allah yana son masu tuba annabi shi ya kamata ya zama wannan bawan cikin masu tuba tunda Allah na son su an fahimta ko sabila da tuban wato annabawa da tuban manzan Allah baya da alaka da zunubi sai da Aisha ta ga yana ibada cikin dare har kafafuwansa suna kumbura ta ce ka sauƙaƙa ma kanka kai da Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika ai kai baka da laifi a gurin Allah sai ya ce mata ne afala akunu abdan shakura ashe ba zan zamo bawa mai yawan godiyan Allah ba ashe ka yi nemi gafaran Allah kar ka ce wai sai sharaɗin kayi laifi ne zaka nemi gafaran Allah ko da yaushe zaman kana cikin istighfari kana ganin kai mai laifi ne an gane ko wastaghfirillah ka nemi gafaran Allah a wasu kuma sun ce wastaghfirillah Allah ubangiji yana magana ne da wato ‘yan uwan Umatu ibn Ubairik da cewa su nemi gafaran Allah amma sai aka yi maganan ta kan manzan Allah ma'ana wastaghfirillah su nemi gafaran Allah an gane ko su nemi gafaran Allah su wanda suka fada cikin wannan wato goya ma dan uwansu baya wasu kuma suka ce wastaghfirillah ala babin tasbih ababi na tasbihi idan muka duba da Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ka nemi ka yi tasbihi da gode wa Ubangijinka ka nemi gafaran Allah, ka nemi gafaran Allah. Ashe neman gafaran Allah yakan zama tasbihi ba sai dan zunubi ba. Don haka nan da Allah ya ce wastaghfirillah ka nemi gafaran Allah ba ana ce nemi gafaran Allah ne saboda yayi wani zunubi ba bai taba yin zunubi ba sallallahu alaihi wasallama. Inna Allah kana gafurar rahima lallai Allah ubangiji ya zamo mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai. Na'am.
لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما الله يتي ولا تجادل يا رسول الله ga bakinmu na bayara sun shigo su buɗa musu su shigo bakinmu daga nesa suka zo daga wani gari domin su ziyarce mu mutanen bayar Allah ya musu albarka ku shigo na'am ahlan wa sahlan wala tujadil anil ladzina yaktaluna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan atima Allah ya ce wala tujadil ya rasulullah kar ka yi ka ba da kariya anil ladzina yaktaluna anfusahum ga waɗanda suke ha'intan kansu kar ka tare ma waɗanda suke ha'intan kansu su wane ne waɗanda suke ha'intan kansu su ne ‘yan uwan Umar ibn Ubairik da suke neman azantar da hukunci akan Bayahude wanda Bayahudan ba shi yayi wannan laifin ba lokacin da aka saukar da wannan aya inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi ko ko inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah sai manzon Allah ya tabbatar da cewa tsoma shi yayi sata shikenan kawai he ya rintima a guje gudu ya gudu da ya gudu sai ya tafi makka da ya je makka sai ya dawo murtaddi sai ya yi ridda sai ya koma mushriki shikenan yana nan dama ɓarawo ne ya saba sata sai ya shiga wani gida da ya yi sata ya kama garu garu ya biyo shi ya danne shi ya mutu ƙarshen wanda zai zai miƙe kafa akan umarnin Allah da manzon Allah kenan kaga da ana goya masa baya to gashi nan da ya ji tabbas hukunci ya sauka kansa kuma karshe mashi za a yanke wa hannu sai ya rintuma a guje sai ya gudu makka wasu kuma suka ce ya gudu khaibar ya shiga wani gida zai yi sata da daddare ya kama garu sai garu ya biyo bayansa sai ya danne shi sai ya mutu to Allah ya ce wala tujadil anil ladzina yaktanuna anfusahum ya rasulullah kar ka bada kariya kar ka tare ma waɗanda suke ha'intan kansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan aqima Allah baya san ha'ini mai yawan ha'inci khawwanan mubalaga ne Allah baya san mai yawan ha'inci afiman mai yawan laifi ashe duk lokacin da ɗanka zai yi laifi zaka kara ɗanka kai ha'ini ne kuma mai aikata laifi ne duk lokacin da ɗan uwanka zai yi laifi ka nemi ka kare shi akan laifin kuma bayan ka gane laifin ne kai ha'ini ne mai laifi ne kai duk lokacin da matanka da ta yi laifi ka yi ƙoƙarin ka toshe laifin domin ka rufa mata asiri kai mai laifi ne kuma kai ha'ini ne mai laifi ne duk lokacin da malaminka zai yi laifi malaminka ya yi laifi ka ɓoye laifin malaminka he ka fito da laifin malaman wasu kana yaɗawa kai ha'ini ne mai yawan aikata laifi a nan nan za ka ga an ta da magana kwanakin baya na san duk yan uwa sun san abubuwan da yake faruwa wani ya ta da jahilcinsa akan wai shehul islam ya ce an keɓance shi da tasirifi da kun kunu karkasa ni bil ilimi wa tasirifi in qultu kun yakun bila taswifi ko Allah ya keɓance ni da tasirifi in nace abu ya kasance sai ya kasance saboda jahilci ya fito ya ce ai shehu ibrahim ya ce shi an ba shi kumfe kunu kuma shi yana da tasirifi bai san me ake nufi da lugan waka ba bai san me ake nufi da luga irin na sufaye ba ya zo ya yi diran mikiya akan maganan da kai idan a sa ma bai san maganganun sufaye ba idan ya san lugatu shi'ir luga na waka to zai iya gane me wannan maganan yake nufi amma ba su sani ba sai ya ce ai ana nufin shi kenan shi kun ya kunu ne shi ibrahim ya ba ma kansa makamin allah ya ce duk abin da ya ce ya kasance sai ya kasance nan sai muka kamo ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa yana ce shi ma kansa ya kai matsayin da in ya ce ma abu kun abin zai kasance yana kafa hujja yana ce ai gashi nan ya tabbata akwai waliyan da in sun kai makami na isa a gurin allah suna ce abu ya kasance abin zai kasance sai Allah Ubangiji shi yake ce ya kai bawa nan ka bi ni idan ka bi ni dan mayar da kai idan ka ce abu ya kasance sai ya kasance kuma wannan abu ya kasance din ya kasance shine fa wala in sa'alani la udiyannahu wala in sa'adani la udiyannahu shine fa kadai babu ragi ba kari ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي ولا ان سالني لاودينه yana roƙona zan bar shi shine fa in qultu kun yakun bila taswif din kuma ga hadisi na ibnu taymiya yana istidlali da shi kan cewa hadisi ne kudisi da aka nakalto daga sheikh abdul qadir al-jilani Allah Ubangiji yana ce ya kai bawa na ka bi ni idan ka bi ni ni ma zan bi ka ya kai bawa na ka bi ni zan mayar da kai idan ka ce abu ya kasance abin zai kasance amma duk jahilai ne duk ba su san wannan ilimin ba makafi ne sai an kamo hannunsa an dangwala akan bakin ko an dangwala ba su ganewa amma sai su zara takwaminsu akan bayan Allah kar ku yi tabarruki da annabi kar ku nemi albarkan annabi sai a kamo su kuma sun je sun wofanta a jikin kabarin shehin su suna neman albarka a jikin kabarin har yaushe irin wannan kar ku yi maulidi kar ku yi maulidi sai ku a kamo su dan anjima sun je sun yi taro da mata da maza ana ana ana ana abubuwan da manzon Allah bai yi ba da sunan musabaka kar ku yi maulidi dan anjima za a kamo su kuma sun je suna taron saukan alkur'ani har yaushe irin wannan akwai ha'incin da ya kai wannan ka fito ka caccaki wasu mutane akan wani abu sannan kuma kai ka jajefa ka halatta ma kanka wannan abun hadidan iza ma sima kasfan jahuhu wa iza yusamu ilahu lam yahrudi ka bigi wani ka boye naka a baya babu kyau irin wannan babu kyau irin wannan shi yasa yanzu lokaci ya shige wanda za a na cutan mutane wallahi duk wanda ya bari aka wautar masa da hankalinsa aka cuce shi aka masa aka yaudare shi da irin waɗannan abubuwan shi ya bada shi ya taimaka aka yaudare shi yanzu nan iya iya ganin ka matasa ne da waje da ciki gaba ɗaya kuma ba abin da kullum suke ƙara fahimta wallahi suna fahimtan lallai lallai da awan sufanci da da awan nan na ɗariƙa shine tacaccen hanyar da yake kai mutum zuwa ga manzon Allah kuma mu bamu ce wanda ba dan dariƙa ba kafiri ne ba mu faɗa ba ba mu ce wanda ba dan dariƙa ba dan bid'a ba ne ba mu faɗa ba ba mu ce wanda ba dan dariƙa ba mushriki ne ba mu faɗa ba amma mu mun san dariƙan mu tariqu mahdil fadli war ridwani usisa bis sunnati wal furqani an gina ta akan falala da yardan Allah kuma da alqur'ani da sunnan manzon Allah wanda bai sani ba yazo zamu karanta masa in bai iya ba zamu biya masa yawwa saboda haka duk wanda zaka ga malamin sa yanzu kwanakin baya aka taru ca lokacin da kadiyan abdul-jabbar ta barke kace nace kace nace kace nace kace nace aka dai abin da aka gama an zagi manzan Allah an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma waɗanda suka fi kowa ɗaga murya akan wannan wabarin da su ne malamansu aka kama su suna zagin sayyiduna ali har da ashar manya-manya ko ba ku sani ba baran kama suna ba amma babba daga cikin shugaba wanda duyan da kungiyar za ta je da shi yake tafiya da shi sakatare na kungiya ba sakatare na kungiya ba shugaban majalisar malamai na kungiya shi yake auna masayiduna ali ashar ya ce ka ara halcen nasibawa ka banka ashar ka zage shi ka ainihinsa munafiki ne masharranci ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma sai suka boye kun ji sun fito sun ce wani abu cewa da suke shi a suna zagin sahabbai wannan ba zagin sahabi bane ba zagin sahabi bane zagin sahabi ne zagin sahabi ne zagin sahabi ne lokacin da wani daga cikinsu ya fito yake batanci ga janabin manzon Allah har rantsuwa ya yace sai ya buga littafi sai ya faɗi cewa iyayen annabi ɗan wuta ne duk yanda da a yi da shi a yi da shi ba gida suka je suka lallaba shi ba me yasa ba su ce a taru a zantar masa da abin da aka zantar ma Abdul Jabbar ba me yasa saboda munafinci saboda munafinci ina tsorace zamo Abdul Jabbar din ba dan Allah kai ba ma dan Allah bane na ma yanke wannan maganan ba dan Allah suke duk abin da suke yi ba wallahi tallahi ba dan Allah bane galibin su galibin su ba dan Allah bane suna yi ne lima salihihim duk wanda suka gabe musu ba za su masa kage su kaki su kirkiro abu su daura a kansa ko su ce masa mushriki ko su ce masa mulhidi ko su ce masa zindiki ko su ce masa kafiri murtaddi su halatta jininsa wani irin bala'i ne wannan wani irin bala'i ne wannan ina za mu kai al'umman manzan Allah da sunan malanta muna yaudara da sunan malanta muna jefa husuma tsakanin al'umman manzan Allah mu raba tsakanin al'umman manzan Allah har yaushe irin wannan Allah Allah ya sawake Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari wallahi Allah ba zai bari ba wannan abun muna tafe da ku za ku ce na faɗa muku kuma ku rubuta sayazkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fi laylati zalma'i yuftaqadu al-badru to wata rana za ku ce na faɗa muku wallahi duk wannan ƙaryan yanzu nan nan aka samu waɗanda suka fito suna ce suna kafirta manya manyan malaman su guda biyu guda uku su ce yan bid'a ne albani su zage shi ko Jafar su zage shi malam abubakar gumi su zage shi yanzu kuma sai suka zo suna da'awan dan me za ana taba manya ana zagin waliyai ana zagin magabata wanda ma su ne jagororin sunna an zage su an yi kaza an yi kaza an yi kaza a kun manta ne ai wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ko ai kowane abu wa min shartu kulli shartin jaza'u duk abin da kai za a mayar maka da irin wannan sakamakon ala ta kulli alkha'inina khafima ya rasulullahi kar ka zamo mai goyon baya mai karfafawa ga wala tujadil an allazina yaktanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawwanan afima Allah baya son ha'inin mutum mai yawan mai yawan ha'inci idan nasa yayi laifi ya ɓoye idan na wani yayi laifi ya fito da shi yayi yarfe ma wani yayi kazafi ma wani to Allah baya son sa Allah ya kiyaye mu na'am
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله يتي يستخفون من الناس suna neman su ɓoye suna ƙoƙarin su ɓoye laifin ɗan uwansu Toma ibn Ubairik suna son su ɓoye mutane kar su sani suna ɓoyewa wai suna tsoron tsaraici suna tsoron kunya suna tsoron aibi amma wala yastakuna min Allah ba za su iya ɓoyewa ma Allah ba akwai abin da zai ɓoye ma Allah ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur ba abin da zai ɓoye ma Allah yasakuna min Allah suna son su ɓoye laifin ɗan uwansu ma Allah suna neman wato su ɓoye laifin ɗan uwansu wa mutane amma wala yasakuna min Allah ba za su iya ɓoyewa ma Allah ba wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su iz yubayyituna lokacin da suke shirya ma la yarda min alqawl abinda Allah bai yarda da shi ba na magana suna shirya mu rufe wannan abu idan wannan abu ya fito zai zamo tsaraici ma kabilan mu zai zamo mana abun zagi zai zamo mana abun kunya dan haka lallai mu san yadda da a yi manzon Allah ya yanke hukunci ga wannan ba yahude a yi maza maza a yanke Allah ya ce wato wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawl Allah yana tare da su lokacin da suke saka suke shirya abin da bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ubangiji yana kewaye da abin da suke aikatawa to idan Allah ya ce wa huwa ma'ahum yana tare da su malamai na ahlus sunnati wal jama'a idan an ce ma'ahum to suna nufin Allah Ubangiji yana tare da su bil ilmi war ru'yati was sam'i Allah yana tare da su da jinsa da ganinsa da kuma wato iliminsa shi yasa a gurin ahlu sunnati wal jama'a al asha'ira a gurin su ma'iyan Allah da bayi ma'iya ce ta ilimi da kuma ji da gani ba ma'iya ce ta zati da za a ce Allah yana tare da mutane da zatinsa ba a mazaban asha'ira ba haka bane a mazaban asha'ira ba haka bane a mazaban asha'ira shine Allah yana tare da bayi amma ba zatinsa ne yake tare da bayin ba duk da cewa an yi na kadima wannan wato magana da yawa ana ganin yaya za a yi a ce an raba tsakanin Allah da wato ilimi da zaki ya zama ilimin wani abu ne daban zatin wani abu ne daban kenan ko ya zamanto daban-daban ne kenan kuma ya kusanta ya zamanto ga wanda suke nuna ubangiji ba'inun an halkihi ne yana can sama ya turo ilimin yana cyclation ya gano wannan ya san wannan ya ji wannan ya abin nan to wasu suna amma a gurin sufaye sufaye suna da tauhidi wanda ya koru a sifanta Allah da wani abu cikin halittunsa kuma ba sa raba tsakanin zati da ilimi a gurinsu da Allah ya ce wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su da iliminsa da zatinsa da jinsa da ganinsa ba kuma hululi ya yi ba ba kuma ittihadi ya yi ba ma'ana ba sakkowa ya yi ba kuma ba haɗewa ya yi cikin halittunsa ba wanda wannan wani babi ne mai faɗi wanda insha Allahu za mu zo kansa idan muka duba fi riyadi tafsir na maulana shekul islam alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu a daidai wannan ayan ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum yace wa huwa indal ulama'i bi ilmihi wa inda al-muhaqqiqina bi zatihi a gurin malamai al-ulama ma'ana ahlus sunna bi ilmihi ne amma a gurin al-muhaqqiquna bi zatihi ne to mazhaban sufaye gaba ɗayansu suna tafiya ne akan mazhaban asha'ira sufaye ash'ariyawa ne ash'ariyawa ne ash'ariya kuma idan muka bincika za mu samu su wane ne ash'ariya waɗanda suke tsakanin ta'awili da tafwidi waɗanda ba su fassara ayoyin sifofi gaba gadi suna yi ma ayoyin tawili sannan kuma suna sifanta Allah da dukkanin sifa na cika suna kore masa dukkanin sifa na tauyaya sannan suna dangana ma Allah sifofi guda ishirin a sifatu salbiya waɗanda a sifatu salbiya ɗin nan su ne alƙidamu albaƙa'u almukhalafatu alƙiyamu bin nafsi alwahdaniyya da asifa wato annafsiya ita ce alwujudu ده الصفات المعاني سنة كونه القدرة الإرادة العلم الحياة الزواج الشيء da kuma asifatul ma'anawiyya wanda waɗannan sifofi idan an haɗa su su guda ashirin ne wanda suna da kishiyoyi kuma guda ashirin wanda wannan shine abinda ahlus sunnati wal jama'a al asha'ira suka gina suka gina wato tafarkin su akai wajen wato ulama'ul kalam kenan to anan idan muka duba za mu ga ko cikin alfarku bainal firak na abdulkahir abdulkahir al-baghdadi wanda ya rubuta alfarku bainal firak idan muka zuba muka ga bayanin da ya kawo akan nau'o'in ahlus sunna a bangaren ulama'ul kalam wanda ya kawo su ahlus sunna sune al-asha'ira da maturidiyya sune ahlus sunna ba wai ahlus sunna na wanda suke tabbatar ma Allah da sifofin da ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda insha Allah za mu fara da bayani akai idan mun zo karatu na gaba da mu tsaya a aya na 108 kenan wala tujadil anil ladzina yaktanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima na'am lokaci yayi sai a karanta tambaya na'am
ya raba musu kwana kwana biyu ya yi kwana ɗaya a wajen wancan sai ya yi tafiya in ya dawo zai yi koma wajen wancan ne ya ƙara sa mata kwana ɗayan ta ko kuma zai koma wajen ɗayan a wani ɗaki ya yi tafiya a ɗakin na farko ya tafiya to ya yi mata adalci idan ya dawo sai ya sake mata kwana ɗayan ta sai ya je wani ɗaki ko eh kar dan uwar gida ne kawai a ce to ya nemo wani wani sauki a shari'a a ce to an halatta kwana ɗayan tan a murkushe mata ba a haka اتقوا الله واعدلوا بين بين زوجاتكم ايه نعم wannan yace mutum yana azumi sai ya kwanta bacci da ya tashi sai ya samu jaraba
wanda ya kwanta bacci ya samu kansa cikin halin jaraba da rana cikin azumi ba abin da ya shafi azuminsa tunda ba da gangan yayi ba ba kuma shi yayi ba mafarki yayi ko saboda haka mafarki ba zahira bace yawa sai dai ya tashi yayi wanka kawai shikenan
wannan yace ne a tarbiyya a tijjaniya kuma mutum yake yi tsakanin shi da ɗan tarbiyya a ɗarikan tijjaniya shine mutum ya horar da kansa ya yi tadribi ma kansa wato wato ya yi tadribi ma kansa ta yanda zuciyansa zai samu alaka da ubangiji alaka na kusanci ta muraƙaba da mushahada muraƙaba shine kana jin Allah yana tare da kai a kowane hali mushahada shine duk abin da ka gani kana ganin samuwan Allah cikin wannan abu to wannan abin da ake nufi da tarbiyya kenan a tarikan tijjaniya kuma akwai matakin da mutum idan ya kai na zikiri ya kai na zikiri ya kai na yawan ambatan Allah Allah zai buɗe masa zai masa kashafin abubuwa da yawa yana ganin abubuwan da ba a gani yana jin abubuwan da ba a ji to wannan ta hanyar wannan zikirin Allah zai yaye wa mutum wato rufin da yake zuciyarsa fa kashafna anka aka wa basaruka al-yawma hadid sai a bude maka rufin da yake zuciyanka sai kana wato jinka kana tare da Allah a koda yaushe sai kana jin wato kana ganin wato samuwan ubangiji cikin komai ba wai wani abu ne zaka ga ya zama Allah ba a'a duk abin da zaka gani a idonka to zaka ga samuwan ubangiji shine farko kafin ka ga samuwan wannan abin an gane ko masha Allah masha Allah a takaice kenan amma za mu yi yalwataccen bayani a kai a wasu karatuttuka na gaba insha Allah ya ya kwana da matansa sai ta tashi da jini za ta yi wanka mana ko za ta yi wanka wancan sunansa janaba wannan sunansa haiba to za ta yi ba wancan wankan nasa sannan kuma ta ci gaba da raka wannan wani wahala yake da shi ba wani wahala yake da shi ba
wannan ya ce wai kiran Allah Allah Allah zikiri ne ko kuma
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ai zikiri ne su ne suke cewa ba zikiri ba ne eh su suke cewa ba zikiri ba ne ai Allah Ubangiji ya ce wa zukur rabbaka ko wa zukurillaha ka ambaci Allah waye Allah shine Allah la ma'budu bil haqqi illa Allah shine Allah sabila da haka Allah zikiri ne yana cikin nau'o'in zikiri wanda aka ce annabi Ibrahim yana yawan yi shi yasa Allah ya kira shi da Allahu inna Ibrahima masha Allah to annabi ibrahim yawan inna ibrahim kana la'awahun halim ko me yawan awahun ne to an ce yawan allah allah allah allah ne saboda haka wannan ba wannan dai zikiri ne sai dai wasu sun yi nakari kamar ibn al-qayyim ya ce lafazin jalala allah allah ba zikiri ba ne sabila da wato jumla ce ba cikakkiya ba ko jumla ce ba cikakkiya ba to ina ruwan allah da jumla ina ruwan allah da jumla kai ka san jumla ai sun ce wai sai dai idan ka shigar da shi ka ce la ilaha illallah to ta zama jumla to amma a gurin sufaye mu Allahu zikiri ne ba ma Allahu ba hu hu ma zikiri ne bilkisiyun laka bilkisu shi ma zikiri ne eh na'am mutum ne yake sallah ya yi raka biyu sai ya manta raka na ya yi zai ya sallah ne a sauke daga
ya yi raka biyu sai ya manta raka nawa yayi zai gina akan abin da ya fi yakini ne wato akan akan gajeren kari ya zo yana sallah sai ransa ta ce masa raka'a uku kai wata ran ta ce raka'a biyu kai sai suna ta jayayya to da ya ci gaba da wannan jayayyan ya gini sallan san akan yayi raka'a biyu ne sai ya tashi ya sake kawo raka'a biyu in mai raka'a hudu ne idan ya idar sai ya yi sujudan ba'adi shikenan kalas ba sai ya sallame ya sake kawo wani sallan ba sai dai in kuma yana son ibadar ne sai ya bar wannan nafila ne sai ya sake sake kawo wani amma idan kuma lokacin sallah ta yi kusan fita kaga idan yayi haka ya buga ma kansa bullet kenan an gane ko wallahu a'lam an ya ce mai hukuncin zama da mace mai yada hotunan ta a social media facebook tiktok da sauran zama da mace mai yada hotunan ta a social media kila a social media kuka haɗu da ita kai ma ko eh kila a tiktok din kuka haɗu ko a facebook din saboda haka idan ta yada ai amma ka auro mace kamammiya wanda take jin magananka wanda take da tarbiyya yaushe ma za ta buɗe wani daman yin chatin facebook har tiktok ta ɗauki hotonta tana yaɗawa wannan ai bala'i ne yawa duk wanda kaga alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati ko at-tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati yawa yawa duk wanda ka gan shi da mutuniyan banza irin wannan akwai wanda sukan samu kansa a halin jarabawa Allah ya jarabce su su samu wata shaidaniya kamar yadda Allah ya jarabci annabawa da yawa ya jarabci annabi Nuhu ya jarabci annabi Lutu ko Allah ya jarabce su amma kuma mafi yawa galibi mutuniyar banza in kaga ta samu kafa ta shi ta miƙe kafinta tana ashararancin to ta samu dan uwanta ne saboda haka kul idan kai kamamme ne ka gama tanka tana kulla wasu alakoki ta hanyar tiktok ko tana kulla wasu alakoki ta hanyar whatsapp ka dakatar da ita idan ta ƙi ka kai karanta gurin mahukunta idan ta ƙi ka ɗau mataki amma ni ban ce ga matakin da za ka ɗauka ni ban faɗa ba ba a ja a bakina ba kar ka zo ka ce malam ya sa ka ka sake matanka a'a ai na'am wannan ya ce da biyayyar miji wa um, biyayyar mata wa mijinta da biyayyar wa ne kuma mace kuma wanne ya fi a kula da shi saboda biyayyen wane da wane biyayyar mata wa mijinta da biyayyar da da uwa wanne ya fi a kula da shi saboda di di yana da muhimmanci mace in ta saba wa mijinta za ta halaka Na- ɗa idan ya saba ma uwansa zai halaka duk macen da bata bi mijinta ba ‘ya'yanta ba za su bi ta ba kowace mace ce duk darajanta duk ibadanta idan bata bi mijinta ba to ‘ya'yanta tana ji tana gani ba za su bi ta ba kuma ba za su karɓa a gurin mutanen duniya ba in dai baki bi mijinki ba kika zalunce shi sannan kuma duk ɗan da bai bi uwansa ba to arziki sai dai ya ga ana yi amma shi kan sun yi hannun riga ba zai yi ba saboda haka duka mai yana da girma yana da muhimmanci mu bi iyayenmu mu bu- wato mata kuma su bi mazajensu Allah ya kara mana son annabi Allah ya biya mana bukata Allah ya sa mu cika da imani Allah ya zaunar da mu lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ya kawar da fitintunu da bala'o'i na'am akwai masu kallo suna neman addu'a masu kallo suna neman addu'a to Allah ya biya ma kowa bukatansa Allah ya biya ma kowa bukatansa wanda suke tare da mu a sassan duniya a ko'ina minal insi wal jinni Allah ya Allah ya biya ma kowa bukatansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman aure Allah ya basu masu neman kuɗi Allah ya basu masu neman mata Allah ya basu masu neman zaman lafiya Allah ya basu wanda suke cikin tsaro Allah ya amintar da su masu neman manzon Allah Allah ya sada su Allah ya kara maulan mu shehi lafiya fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين